bismillahir rahmanir rahim jalali ne kenan ko to na'am Allah ya subhanahu wata'ala ce to ya ayyuhan nas ya ku mutane malam yace ai ahlu makkata mutanen makka ko ba haka nan bane su ko waɗanga masu ta'aliki sun ka ce wa ghairu hakinan da waninta don ka gane shi ma mallan da yace ahlu makkata nan ibtida'an ake nufi farkon waɗanda qur'ani ya fara magana da su mutanen makka ba ana nufi su kadai ake nufi ba ba dan mallan ya jahilci wannan ba su kuma ba don su yi mallan gyara ba don suna so su shi gyaran mallan a'a don sun san ba kowa zai fahimta abin da ake nufi ba kun fahimci wannan da kyau shi yasa sun ka ce wa gairuha u'budu ay wahidu ku kadaita Allah to wani zai mamakin to dan me an ka ce wahidu u'budu zamu ce ai abauta ma Allah ko to shi ku ya ce wahidu a kadaita Allah nan at-tafsir ne bil asli domin asalin tushen ibada ana nufin kadaitar da Allah tauhidi kenan ina fata mun ce ni domin ibada ba tsaya kan tauhidi shi kadai ba sallah ma ibada ce ina fata kun fahimce ni to amma me yasa nan ibudu sun ka fassara shi da wahidu saboda tushen ibada da tauhidi ne ake farawa kuma wannan shine awwalu amrin cikin qur'ani umurni na farko a azamu amrin kenan kuma wa azamu nahayin shine fala taj'alu lillahi andara kada ai shirka ubudu ku bauta ma ai wahidu kenan rabbakum alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku ansha'akum Allah ya kage halitta ku walam takunu shay'an buku kasance komai ba sai malam ya ce wa kenan na an zo cikin qur'ani an sawa kenan wa khalaqal ladina min qablikum tunda an shirin shi can cikin qur'ani babu wa khalaqa kenan wal ladina min qablikum da waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku samu taqwa bi ibadatihi in kun bauta ma Allah kenan iqabahu tattaquna iqabahu ku samu kariya daga wato azabar Allah in kun yi ibada kuka yi tauhidi za ku mi za ku samu kariya daga, daga azabar Allah ko ba ganin bane mafhumuhu idan ba ku yi haka ba kidan ku za ku samu azaba ina fata an fahimce ni wala Allah mallan yace kalima ta la Allah fil asli a cikin asalin larabci litaraji tana nuna damma'a da kwadayi damma'a inji malaman zauri daga arraja'u ne wa fi kalamihi ta'ala amma cikin maganar Allah litahqiqi tana nufin abu ya tabbata shi yasa in ka ga Allah cikin Qur'ani daukar ta biyu in ka kai ta ga Allah ta tabbata la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra shi Allah ya san tabbat in abin nan yiwa ko bai yiwa amma la'allakum tuflihuna tana yiwa ku rabauta kai abba ka san ko zaka rabauta ko ba zaka rabauta ba amma wuri guda sun kace ta zo la Allah tana nufin ka anna wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhluduna ay ka annakum takhludun dan ba annabin yana shakka cewa suna tabbata ba kuma su tabbata eh mahagwai in ji zabarmawa malam ya ce allazi ja'ala ay khalaqa kalima ta ja'ala tana iya ɗaukar ma'anoni guda biyar shi ne ake kira al-mushtarak sai ka yi hattara ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an ka diba kuma cikin mabahith fi ulumil qur'an na manna khalil qattan ka diba cikin al-mufradat fi ghalibil qur'an na imam al-asfahani kadiba cin alwujuhu wan nadha'ir na imam damagani tau ja'ala ai bi ma'ana khalaqa nan ja'ala ya ce khalaqa saboda mi saboda tayi ta'addi zuwa ga maf'uli guda ja'ala lakum al-arda Allah shi ya halitta muku ƙasa firashan ta zamanto shimfiɗa to tunda an ce maf'uli guda tayi ta'addi zuwa gare shi sai ta fassara ta da khalaqa sai mai da firashan hal amma wadansu malamai sun ce a maf'uli bina sai ta zamanto bi ma'ana sayyara khalaqa lakumul arda wato Allah halitta muku sa firashan halun yace to shi firashan ake nufi halinta ta koma shimfida ana hau kenan bisatan yuftarashu kenan shimfida ce wadda kamar yuftarashu wadda ana yin shimfida akan ta an gane ko la ghayatan fi salabati bata kai matuƙa ba wajen tsauri da tauri awil luyunati kuma bata kai ma matuƙa wajen luyuna tabshi fala yumkinu al-istiqrar alaiha inda Allah yi ta hakan gada ba za mu iya rayuwa akan ta ba da ƙasa tana da ƙarfi kamar dutse kamar abin nan mu ce ƙarfi ba mu iya shibka cikin ta ko ana iya shibka a saman ƙarfi bai to da tana da tabshi in ka sa kafa ta yi fucuf kai ƙasa da ka kama yi ƙasa sai ka mutu sai Allah bai ta daidai kana iya rayuwa akan ta ba a yi ta da tsauri kwarai ba yadda ba za mu iya tafiya akan ta ba za mu ji daɗi ba kuma ba a yi ta da tabshin da za mu shigewa cikin barin mu da kayan hikima ta ubangiji kenan was-samaa bina'an an gane ko wasama ita ko sama bina'an saqfan rufi ce kenan waja'alna samaa saqfan mahfuza Allah ya sanya sama ta zama to rufi gare mu wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama an gane ko fa akhraja bihi Allah ya fitar bihi da wannan ruwa min min anwa'i kenan daga nau'uka na athamarat ayin itace rizqan lakum arziki gare ku ta'kulunahu kuna ci wa ta'lifuna bihi dawabakum kuna ba dabbobin ku abinci an gane ko al'alaf shine wato abinda ake ba dabba abincin dabba mun fahimci wannan ko fala taj'alu lillahi andadan kakku sanya ma Allah kishiyoyi jam'i ne na anniddu sai a ce andad shuraka a fil ibada wato ababin kishiyoyi a cikin ibada wa antum ta'lamun alhali kuna da sanin annahu al-khaliq Allah shine ya halitta wa annal andada su ko waɗannan al-andad kishiyoyin ko gumakan la yakhluquna ba su yi halitta ba wala ya kunu ilahan illa man ya babu mai zamantowa abin bauta sai mai mi sai mai halitta tunda shi Allah shi halitta kiran ku ya kamata a ce shi ne wato ya cancanta a bauta mishi to wa in kuntum fi raibin in kuna cikin shakka kenan shakkin kenan yace min ma nazzalna ala abdina na daga abinda muka saukar ga bawo mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min alqur'ani na alqur'ani annahu min indillahi cewa alqur'anin daga wajen Allah shiki fatu bi suratin ku zo da sura ɗaya min mithlihi tamka alqur'ani ay almunazzal wanda an kasabkar wa min mallan yace ita ko min lil bayani ta bayani ta an gane ko in an ce min ta bayani tana nuna abin da yazo duka ya shiga ciki wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul min alqur'ani ba ana nufin shashin alqur'ani duka alqur'ani haka shiki don ka gane wannan min bayaniya kenan da ita in shi'a za su kada kacin hatsari su ce maka ayat da ta zo karshen suratul fathi wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran kace sashin sahabbayan kace su ce kai min nan bayaniya ce domin Allah ya ce fashtanibur rijsa min al-awthani anisanci kazamta daga cikin gumaka sashin su gumaka shi ba ka kazamta bane na fatan kuna fahimta ta shi yasa sai ka san larabci min tana daukar ma'ana fiye da 15 kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari da sauransu da haka yana da kyau mu fahimci irin waɗannan abubuwan za su taimaka wani cikin aƙida da kuma ilimin karatu ala ayyata hal min bayaniya inji mallam ko ba haka ce ba min bayaniya wa min lil bayani ay hiya mithluhu fil balagati tana tamkar alqur'ani a cikin balaga wa husnun nazmi da kuma kyakkyawan tsari wal ikhbari anil ghaibi da bada labari daga gaibi was suratu abinda ake ce ma sura qita'atul laha awwalun wa akhir wani yanki ne wanda yana da farko yana kare da karshe aqalluha thalathu ayatin karamcinsu wato karamcinta kenan ita sura aya wato ayoyi guda uku wad'u shuhada'akum ko kira masu yi muku shaida ko kuma masu taimakon ku duka yana dauka alihatakum allati ta'budunaha allolin ku da kuke bauta ba kenan sai zama to mataimakan ku in an ce masu shaida kuma waɗanda za su yi shaida min dunillahi waɗanda ba Allah ba ai ghairahu wani Allah kenan litu'inakum don ta taimaka muku in kuntum sadiqin har in kun kasance kuna da gaskiya fi anna muhammadan cewa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam qala hu min indi nafsihi shi ya faɗi wannan daga gunsa faf'alu zalika ku aikata haka fa innakum arabiyuna ku larabawa ne fusaha'u ko ba ka ba masu fasaha jam'i ne na fasih mithluhu tamkar shi to bai dace a ce dan adam yayi abin da ku ba za ku iya yi ba to a yau nan ya kamata mu dan dakanta saboda waɗansu bayanai da nake son in like da su ko ba haka ba eh eh ban ji ba eh almunasabat akwai almunasabat da ya kamata mu kawo almunasabat tun daga ya ayyuhan nas shin ita ya ayyuhan nas menene alakar ta da ayoyin da sun ka gabata kun san shi yasa nake ce muku ilmul munasabat ilmi ne mai muhimmanci na gaya muku imam ibnu ashur shi cikin wannan wuri Allah ya bashi nasara wajen ilmul munasabat bainal ayat ilmul munasabat bainal suwar na gaya muku littafi guda biyu at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama da kuma tanasuqud dura na imam suyuti an fahimce ni wanda bai hana wani wuri lokacin ka iske tana yiwa abinda suka faɗa ba ibnu ashur dai a cikin ayat shi bai bayar na as-suwar ba at-tanasuq bainal suwar shi imam suyuti ibnu ashur bai yarda da shi ba an gane ko yace saboda kowace sura ta sabkara da ta gharat amma malamai suka ci ai Allah ya kira ayatul kitabi alhakim ai tunda a mai hikima ya sabkar da shi to hatta da jerin shi tunda Allah ya bar shi an ka jerin tashi haka to yayi umuri to akwai hikima cewa babu munasaba akan wannan wannan akwai abin da daga shi mun fahimci wannan dake ko to amma almunasaba da nake so in kawo anan mi ita ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum menene alaka shi da ayoyin da sun ka gabata mu maido hankalinmu da kyau saboda abu ne wanda yake na bukatar nazmul qur'ani a kiyaye shi malamai sun kace mutane uku akwai a duniya in ana kasa mutane ta fuskoki daban-daban i'tibarat mukhtalifa amma nan ana magana zancen imani da rashin imani mutum uku ne a akwai mumini wanda ya fito ya bayyana abin da ke cikin ranshi na imani zuciyar shi ta ce amantu bakin shi ya ce amantu sai Allah ya magana kansu sai ya zo zuwa ga kafirai kafirai su ne sun ce kafaru bi qulubihim wa bi alsinatihim sashe na biyu kenan sashe na uku su amanu bi alsinatihim wa kafaru bi qulubihim to duk duniya inda an ka tahi a kowane zamani wadanda suna ga tafiya shi yasa ma qur'ani da yazo sunayen su ma surorin da akwai wadanda sai ma an kabar shi mabniyun alal hikaya suratul mu'minuna ai ya kamata a ce suratul mu'minina suratul kafiruna suratul munafiquna ba a ce suratul munafiqina ba mabniyun alal hikaya kai mai jin nahwu mun gane wannan to da Allah ya ƙara bayani kan waɗannan mutane da sifofinsu da makomarsu ba su ne a al'umma gaba ɗaya ba to ya ayyuhan nas da kafirran da munafiqan da muminan duk bayan wani bayan Allah to duk su ce an nasu yanzu Allah kira su gaba daya shine munasaba intabihu mun fahimci wannan to da an kace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan to shi ku bidine alaka shi da wancan saboda shi yana matsayin badalina badal wannan da ya halice ku kuma sai aka ci gaba da bayani a kansa shine alaka shi wato ana son a ƙara tafsili ne akan sifofin wanda ya halice ku a cikin nahawu yana ilmantowa badal sannan kuma tafsili ne daga cikin ayyukan da allazi khalaqakum ko kuma tafsili ne na ayyukan rabbakum mun fahimci wannan wanda ake magana nan kanshi ar-rabb ko allazi nan shine an ka sake bayani akan sa an faɗi sashen ayyukan shi khalaqakum sannan ja'ala lakumul arda firasha shine malaman aqida suke cewa cikin qur'ani in kaga adillatul khalq suna tare da adillatul inaya da an faɗi Allah ya halitta to kuma sai a faɗi abubuwan da Allah ya yi don halittar ta samu damar rayuwa da Allah ya yi mu amma Allah bai yi abinci ba muna rayuwa mutuwa za mu yi to ya halicce mu ayoyin halitta ya kula da mu ya sabka mu da ruwa ya ba mu abinci ya muna kaza muna kaza mun fahimci wannan allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum nan ma'an din nan akwai maudu'i alƙur'ani ya an ce maudu'i ƙur'ani nan ba a faɗi sifofin waɗannan ruwa ba sannan ba a faɗi amfaninsu ba ruwan nan daga cikin sifofinsu waɗanda Allah ya bayani yana sabkar da su ne irin gwargwadon yadda yake so wa an zalna mini sama a ma'an bi ƙadarin fa'askan nahun fil'aut sannan ruwan nan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan ashe ruwan nan shi da albarka sifofin shi zaka tattaro cikin alqur'ani in kaga dama ya ake sabkar da shi Allah ya faɗi yadda shi ke hada girgije da kaza da kaza da kaza to yanzu sai a kare da wannan mi adda dalilin da yasa aka sabkar da shi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna أنعاما وأناسيا كثيرا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد إذا أنتم أرزقي قبائي مفعول لأجله تسيك تتروا الدليل لنسك ساعة الله يزو واتو ينزل استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به dan ya tsarkake su wa yuzhiba ankum rijza shaitan da wannan ne wadansu malamai suka ce nan yana nuna cewa ruwan sama suna maganin sihiri don ya ce wa yuzhiba ankum rijza shaitan idan ka samu ruwan sama wanda suka sauka kai wanka da su yana yi maka maganin sihiri wa yuzhiba ankum rijza shaitan wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam to sai aya ta karshe abin nan فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون wannan shine malamai suke cewa akwai abubuwa guda biyu anan shine kalima ta tauhidi tana iya zakuwa musarraha cikin alqur'ani wani lokacin tana iya zamantowa ghaira musarraha nan cikin ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum zuwa fala taj'alu lillahi andadan kalima ta la ilaha illallah ta anka ta adun kuli amma sai kai nazari da ka gane ba bari mu faɗi abin da malamai sun kace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum abauta ma ubangiji to shi fala taj'alu lillahi andadan shi Allah ilaha ubudu rabbakum shi illa Allah ka yarda ko baka yarda ba sannan wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi suratin kinnan akwai wani tafsiri wanda tana yawa ku ci karo da shi wata rana wasu sun ce suratin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi domin ana ibdalu sini swadan a cikin larabci na taba gaya muku wannan kenan fa'atu bi suratin min mithli ku zo da tamka irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai yi karatu ba kuma shi zo da abin da ma'ilmta ba za su iya kawo shi ba duk al'umma in kaji an ka abin ban mamaki a cikin ta masu ilimi ne suke kawo shi ko ba haka nan bane America yanzu masu kawo kere-kere ma'ilmta na ko to zai a ce mutumin da bai taba karatu ba kuma ya fi waɗanda sun kai ilimi kuma sun kasa kawo abin da ya kawo shi yasa suka ce fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura irin tashi tamkar irin shi mutumin da bai taba yin karatu ba ya buwaye masu ilimi wagga fassara akwai ta abin da yasa ni kawo ma ita don ka san akwai ta amma zance mafi inganci bi suratin na ana nufin sura ta alqur'ani min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina to sauran bayanin ana iya a bar shi eh har zuwa sati mai zuwa yan Allah ya kai mu na rai amma menene fa'tu bi suratin min mislihi alqur'ani ya kalubalance su mataki mataki mataki uku na farko an ce su kawo irin alqur'ani falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqina qul la in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tu bi mislihi daga baya sai aka zo sura goma dan dun makkiya ce tunda waccan sura aya tana cikin suratul tur falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin qul la in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhu li ba'dhin dhahira tana cikin suratul isra makkiya ce sai aka zo su kuma a makka din an ka koma sura goma am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suratul hud makkiya ce sai aka zo kuma sura daya a makka am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi cikin suratul yunusa to wagga kuma nan da aka zo madina ba a bukata a ce qur'ani da sura goma a'a suran nan dai guda da aka zance sai an ka sake tantance ta nan cikin bakar ba a ce sura goma ba a'a sai an ka koma dai sura guda wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina ma'ana kalubalanta su da an kai a makka ba shi ke nuna an kare ba a madinan ma kuma sai aka zo aka sake shi illa sabani yanzu an ce sura guda shin mutane za su iya kawo akalla da sura guda tunda sura guda ta an ka ce matsala ce malamai sun kace ko aya guda mutane ba su iya kawowa domin alkur'ani magana Allah ce halitta ko ba ta iya yin abin da Allah subhanahu ta'ala ko da ƙasa ga suda guda na in kana son bayani mai yawa kadiba cikin ashafa na imam qadi iyad zaka ga wannan mas'ala yan uwa ina ganin lokaci ya fara tafiya nan ya kamata mu yi haƙuri sai sati mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rayuwa insha Allah sai mu ci gaba da karatu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم وعلى السلام